Sheikh Abubakar Muktar falai tafaddal mashkuran ma'ajuran tare da shi akwai alaramma unguwar mai kawo
Muhammad Awal alaramma Muhammad Awal Musa unguwar mai kawo sai ya zo ya fara karanta mana alkur'ani mai girma kamin isowar wannan shehun malamin na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يكون المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ala alama na cewa ubangiji ta'ala yana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah yuhyi dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yuhyi imana illa liman yuhibbu Allah yana ba da duniya ga wanda yake so da wanda baya so amma baya ba da imani sai ga wanda yake so da imani abu ne mai arha da abu talib ya yi imani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kwaɗayin ya yi imani kuma ya yi iya ƙoƙarinsa amma da ubangiji ta'ala bai kaddara masa ba sai bai yi imani ba. ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya a rayuwarsa ya hana kowane mutum ya je ya cutar da shi an nemi a ba da shi a azabtar da shi ko a kashe shi ko a wato ainihin rufe shi ko a yi wani abu wanda ainihin zai dakushe da'awarsa an nemi ta bangaren abu talib amma bai ba da da'awa ba. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jajirce babbansa ya ba shi kariya a lokacin da suka zo suka ce to za su yaƙe su idan manzon Allah ta sama bai daina abin da yake ba idan Abu Talib bai hana shi ba saboda abun ya ishe shi lokacin da Abu Talib ya ji ya karya kamar bai zai iya wato ainihin ci gaba da kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo min da abin da ba zan iya ba. sai manzon Allah ya fahimci cewa ai ya karya ne watakila ya dan tsorita sai manzo Allah ce masa wallahi lawwaba shamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadha al amra la atrukuhu hatta yuzkirahu Allah aw udaka fihi yace wallahi da za su ɗaura rana a hannun dama na wata a hannun hagun dina do a bisa in bar wannan al'amarin saboda azabtarwa wallahi ba zan bar shi ba har sai Allah ya bayyana da shi ko in halaka a cikin shi daga nan babban sa Abu Talib yace ka je ka ci gaba da da'awar yace fasda bi amrika ma alayka ghadabatu wabshir wa qarra bi dhaka minka uyun وأتي والله لم يصلوا إليك بجمعه حتى أوسط في التراب دفينا وأتيت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو إزار مصبة لوجدتني سمحا بها والله ba za su iya cutar da kai sai dai idan na mutu ba za ka dauka kanci ba ka ci gaba da da'awarka ka bayyana ta inda ka ga dama har sai idan na mutu wato an kunne ni a baya a cikin ƙasa sannan nan ne za su iya cutar da kai kan ka zo da hajjin da yi kowanne ba sai ina tsoron kada a zage ni a cikin bar addinin yaro ba da sai ni bi addinin ka addinin ka shine mafi cikin addini amma da ubangiji ta'ala bai masa gamon hakar na imani ba bai yi imani ba lokacin da ya zo rasuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ce masa qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha illallah fa fa ila ilaha illallah wannan kalman zan kare ka da ita a wajen Allah sai su Abu Jahl suna ce masa a tarkabu an millati Abdul Muttalib yanzu za ka bar addinin kakanka Abdul Muttalib addinin babanka addinin Abdul Muttalib sai ya shi ya shi magana ta kuma ya sake gaya masa ka faɗi la ilaha illallah zan kare ka da ita ranar alkiyama saboda ba dama ka shiga aljanna sai in kana da la ilaha illallah sai wa'annan mutanen su sake ce maza za ka yi daman addinin babanka addinin abdulmuttali ka bi addinin yaro a karshe ce wa ala millati abdulmuttali wato yana kan addinin abdulmuttali Allah ya dauke bangiji ta ala saukar da innaka la tahdi man ahbabta
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين
Allah ta'ala ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka iya cusa wa wanda ka ga dama imani ba Allah ta'ala shi ne mai cusa imani a cikin zuciya ga wanda ya ga dama ya cusa masa imani amma ko duk yadda kake son mutum baka isa ka cusa masa imani ba sai dai kai masa bayani na shirya idan ubangiji ta'ala masa gamon katar sai karbi wannan shirya bayani na shirya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa iya shi kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa innaka la tahdi ila
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم tabbas ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi iya kokarin sa amma Abu Talib bai karbi imani ba har ya dau alƙawarin cewa zai nema masa gafara idan ubangiji subhanahu wataala bai hana shi ba sai Allah ta'ala ya saukar da ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم
ubangiji ta'ala ya ce bai kamata ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wa- dan imani manzon Allah sallallahu alaihi ya je ya gaido wani matashi bayi da lafiya manzon Allah sallallahu alaihi masa kace la ilaha illallah sai ya kalli babansa babansa sai ya ce masa ali abul qasim kabi alama zai bar duniya ne yace kabi baban qasim shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ran sai ya ce sai ya juya yana dariya yana cewa alhamdulillah alladhi anqadahu min al-din min na gode wa Allah ta'ala da ya tsamar da shi daga wutar jahannama da sababin to irin yadda wannan mutum ya samu imani a arha to mu ma haka muka samu imani a arha galibin mu iyayen mu sun haife mu musulmi ne ba mu san wahala na gane ainihin wato shirya ba mun tashi a cikin musulunci to yanzu abin da ya zama wajibi a kanmu kuma ya zama da kyakkyawar manufa muke yi ibn qayyim rahimahullah yana cewa sihhatul bahr wa husnul qasdi min a'zami ni'amillahi allati an'ama biha 'ala al-ibad bal ma udiya 'abdun aba'an ba'da al-islami afdala wa la ajalla min nima yace in ingantacciyar fahimta wa addinin musulunci da kyakkyawar manufa wajen aiwatar da addinin musulunci aiki da shi ko da awa zuwa gare shi yana daga cikin manya-manyan ni'imomi da ubangiji ta'ala ya yi wa bayansa ya ce kai allah ta'ala bai yi wa bawa wata ni'ima ba bayan musulunci kamar ya bashi kyakkyawan manufa da kuma ingantacciyar duk abubuwan da suke faruwa da shirka da bidiyoyi ai ba za ka je ka fada cikin shirka ka ɗauka addini ka ɗauka tauhidi ba ba za ka fada cikin bidiyoyi ka ɗauka cewa sunna kake yi ba za ka fada cikin barna ka ɗauka cewa jara don Allah kake yin sa tsakaninka da Allah zai sa ba za ka damu da wannan matsalar da'awar sunna ci gaba da take yanzu a duniya ai jajircewan masu da'awar ne ko da daɗi ko babu daɗi ko da wahala ko da tsanani duk halin da ake ciki an dage ana yi kuma kullum ci gaba ake yi bidi'a ko yaushe raguwa suke yi kamar kudin guduri kullum yan bidi'a baya baya suke yi kokarin tattare nasu suke yi kada su fita amma sunna kuma kullum ƙara shigowa ake yi kullum ƙara fahimta ake yi saboda ana tafiya ne akan alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa fahimtar magabata sannan kuma akwai kyakkyawan niyya a cikin tafiya ana yi tsakani da Allah shi yasa abun ya tsore kuma yake ci gaba don ma kana lillahi dama wa tasala wa ma kana li ghairi llahi zada wa qada duk abun da yake don Allah ne zai ci gaba abun da yake ba don Allah ba kuma ƙarya kure take ba ta ta zai ci gaba saboda haka duk bala'in da zamu sa da zai same mu duk jarabawan da ubangiji ta'ala zai mana duk dukkan masifa da za ta sauka mana a bisa wannan da'awa ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu dage mu ci gaba da yi babu gudu babu ja da baya mu dauki musibar ma kamar wata ni'ima ce ubangiji subhanahu wa ta'ala yake mana wa man takuni al-aliya'u himmata nafsihi fa kullu alladhi yalqahu fiha muhabbab idan kana da kyakkyawar manufa mai kyau akwai abin da kake a cikin Allah subhanahu wa ta'ala duk matsalan da kake samu a wannan hanyar ai za ka ji kana son sa ne bala'i in yayi yawa wannan ya tabo ta nan wannan ya tabo ta nan amma zuciyarka tana tare da Allah subhanahu wa ta'ala saboda kyakkyawar manufa da kake tare da shi ai ba zai dame ka ba Abu Tayyib al-Mutanabbi yana cewa ramani dahru bil arza'i hatta fuadi fi ghisha'in min nabali فصرت إذا أصابتني سهام تكثرت المثال على المثال وهان ولا أبالي بالرزايا لأني من تفعت بأن أبالي yace zamani masifu ko ta ina suna harbina da kibiyoyi daban-daban gabar da yamma kudu da arewa ko ina bala'i ne har idan wannan kibiyan ta zo sai ta karye akan wata kibiya wannan bala'in ya sauka bai gama tafiya ba wani bala'in ya zo ya sauka a kansa sai yace sai na ji bana damuwa kwata-kwata da masifu domin da na damu da bala'i da masifin ma ni ban ga sun amfani da ba idan ka toshe kunninka ka ɗauki komai ba komai bane duk wata wahala da bala'i da zaka shiga annabawa sun shiga irin ta to zaka rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana tafiya a kai tun kana damuwa har ka ji abun baya damun ka idan kana tunanin abun kana damuwa da abun to wannan tunanin shine babban bala'i a wurin amma in ka mance da shi ka hango darajoji da ubangiji ta'ala ya tanada wa bayinsa masu bin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan wani abu zaka aje shi a gefe ka hararo wannan fatan mu ubangiji subhanahu wataala ya dawwamar da mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam binta sau da kafa mu fahimci addinin musulunci kyakkyawar fahimta kuma ya zama muna da kyakkyawar manufa a zuciyar mu tsakani da Allah muke yi mu mutu a haka mu je mu haɗu a gidan aljanna ubangiji ta'ala kamar yadda ya tara mu anan Allah ya tara mu a gidan aljanna kuma Allah ta'ala ya saka wa waɗanda suka shirya wannan taron da alkhairi Allah ya sa hakan ladan wannan a cikin mizanin kyawawan ayyukansu ko shakka babu an yi kokari an yi jihadi an yi abubuwa da yawa a facebook ina karanta ana cewa izala ikon Allah to sai addu'a na Abuja nan kwana uku na fahimci cewa lalle izala ikon Allah Allahu akbar ta'ala ya tabbatar mana da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a takbir Allahu akbar.
izala ikon Allah Ana yi kuma.
Sheikh Abubakar Muktar muna addu'a Allah ya saka da alkhairi idan za mu baki awa daya awa biyu kamar malam Bello ya bane sai dai da Allah ya yi